سيدنا محمد الفاتح أغلق والهاتف لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله idan ne za ta shi saman daga saman ne ko da bismillahir rahman warawal farur razi farur razi ya ruwaito annal mahalasa min zalika cewa ko mafita daga wannan a iya cewa mahalasa a iya cewa kuma muhallisa min zalika su ga sunan fa'ili mahalasa masdari ne ne hanyar da za a bi a fita daga wannan rikicin tunda magana ce wadda yake ta wani wajen sai a ce ta kunce rikici don kowanne aka ɗauka daga ciki zai bayi zuwa mummunan matsayi me yasa aka faɗa haka saboda ƙara harafi ɗaya a ƙur'ani fita ne daga addini kafirci ne rage harafi ɗaya daga ƙur'ani fita ne daga addini to ga su wasu sun ce bismillah a farkon kowace sura ma take ban da bara ga sun ce a bismillah a farkon fatiha take amma ban da sauran surori ga wasu sun ce a'a gaba ɗaya bismillah ba ta farkon kowace sura yanda baitin da aka kawo na jalaluddin suyudi a kakwabar saɗi yake nuna ko wa minhul basmala baƙi tilawatin wa minhul basmala la fi bara'atin wala ma naqala ahaduhum ala sahihi minhuma kaga nan magana Jalaluddin Suyudi ya nuna cewa bismillah tana cikin Qur'ani wanda in mutum ya musu zama wasa daga Qur'ani ya fita daga addini amma ga mai maraƙin su da shi kuma yana cewa walaysa lil Qur'ani tu'zal basmala wa kaunuha minhu al-hilafi naqala ba a cewa bismillah tana cikin qur'ani inda bismillah kawai take cikin qur'ani sai a suratul naml innahu min sulaimana wa inna bismillahir rahmanir rahim in ji wa'annan malama shi yasa kenan to ashe kowace aka dauka a ciki sai ya zamo an shiga wani daka mai wuya to amma shi Faruddin Razi yace mafita daga wannan shine ja'alul mas'alati ijtihadiyatan asai mas'ala ta ijtihadi ce fiha ajr shi yasa wanda ma yake yayi kuskure a ciki za a bashi lada daya wanda kuma ya dace za a bashi lada biyu ya faɗa a tafsirinsa ubangiji subhanahu wata'ala ya sauka da ita ga manzansa sallallahu alaihi wasallama yana nufin a farkon surori ya yi umarni a rubuta ta a cikin ƙur'ani shi yasa dukkan ƙura'ani za ka ga a farkon kowace sura in banda a bara an rubuta bismillah kuma irin yadda ake rubuta ƙura'ani haka ake rubutawa yanzu kama irin namu rubutun da duk abin da yake ba asali ne a ƙura'ani ba baya cikin ƙura'ani sai a rubuta shi da jattan wada ko kamar sura kaga suratul fatihatul kitabi makiyatun wa hasabu ayat ba da bakin tawada ba bai halatta ba ma ka ce zaka rubuta da bakin tawada irin yadda ake rubuta ƙura'ani dan kada ya rikitar da ainihin ƙura'ani amma ita bismillah fa da bakatar wadda ake rubuta ta inda ake rubuta duk sauran kalmomin fatiha haka nan a farkon kowace sura shi yasa kuma sahabbai ba su wani abu ta wannan daga ban kansu ba duk abin da aka gani manzon Allah ne ya umarce su sallallahu alaihi wasallama an samu sabani ne tana da hukuncin qur'ani fa yusalla biha ay salla da ita sai zama kenan a iya sallah da ita wala ya kara ohal junubu ko kuma wala ya kara a hal junubu ya zama ko mai janaba ba zai karanta ta ba ya masa hal muhudisu wanda yake da kari ba ya shafe ta ba ba ya taba ba ya ce duk wannan hukunce hukunce ne ko wanda suke na istihadi la qad'iyyatun ba ta qad'i ba qad'iyyatun allikafa ce da farko sannan ya ƙala ya ce ma ya ƙunu bihil ƙari abinda shi alƙarin baƙin lani ya faɗa sai ya zama ya saraya da duba da wannan wannan bayani ya ƙare kai za ka fahimta shi dai faru dinin razi yadda aka faɗa a baya a babin a fas tafsirin bismillah a tafsirin babba sai da ya kawo wajen shafi 200 daban-daban saboda ya bullo matsalar bismillah ta fuska daban-daban ya bullo mata ta fuskar magana tabbatata game hukuncin karanta ta a ƙur'ani wanda wannan ya kai wajen shafi 40 da wani abu sannan kuma ya bullo mata ta fuskar ya li'irabinta da lugga abinda ya shafi lugga shi ma wannan ya kai wajen shafi hamsin sannan kuma ya bullo mata ta fuskar bayani akan faralatta shi ma wannan ya kai wajen shafi hamsin da wani abu shi yasa ya yi bayani dogo a kanta wanda kusan duk wannan bayanan an wawware su an mai da su kamar littafi an mai da su kamar littattafai daban-daban ya sa kamar littattafai uku aka fitar daga shi tafsirin faru dinin razi akan abin da ya shafi bismillah insha Allah ta'ala guda biyu a ciki akalla za mu karanta su na uku ne dai ba sai an karanta ba ko wanda ya shafi farala amma wanda ya shafi bangaren li'irabi daman ai gona ce wannan za a bi aka nan ma wanda ya shafi hukunce-hukuncen karanta ta shi ma wata ran za a bin insha Allah ta'ala to kasan cewa sabanin ma zakara ba wai abin da shi faru dinin razi ya faɗa ba ne bal abin da yake akwai kaunu ha ayata zabo wata aya a sabanin zabo wata akan zabo wata aya ne kalamu ibn zakari magana ibn zakari ta kare anan magana da ke tabbat anan abinda zai kubutar daga wannan wato ko dai muhallisa ko mahalasa ko dai daga hallasa ko kuma daga halasa annal mahalasa din zalika hanyar da za a ba a fita daga wannan shine a koma zuwa shagabannin qira'ati qira'a yanda shi kansa ne maraqis saud ya fada ko yace kaka ya ya fada maraqis saud wa ba'ruhum ila al-qira'ati nazar wa zaka lilwifaqi ra'ayun mu'tabar wa ba'ruhum ila alqira'ati nazar wasu malaman suka ce a'a ai magana cewa bismillah aya ce a farkon fatiha masalan ko aya ce a farkon surori magana ce wadda ba ta malaman fiqihu ba ce ta malaman qira'a ce shi yasa idan qira'ar da kake a qira'an nan ta zo da tabbatar da bismillah matsalan a farkon fatiha to kai ma sai ka karanta ta kenan tunda dama haka kira'a taka take yanzu misali kamar kira'an mutanen kofa gaba ɗaya ai su duk sun tabbatar da bismillah a farkon fatiha ko shi yasa musafi ma madani dan madina za a ga a farkon fatiha bismillah rahmanir rahim sai aka sa aya aya ta ɗaya alhamdulillah rabbil alamin aya ta biyu rahmanir rahim aya ta uku ko saboda me saboda haka musafin mutanen kofa yake haka kuma kira'ar malaman kofa take amma misalan kana bin kira'ar mutan madina wato ba shi a nan kaga akwai sabani cewa wasu wata kira'ar tasu ko ta ruwa daga gare su ba ta tabbatar da fatiha a matsayin aya ba cewa an kawo ta ne don kawai rabewa shirarwar hadisai ga kowanne daga masababin guda biyu wadda laratul a hadisi shirarwar hadisai da kullum minar masabain tabbatacciya ce ga kowanne daga masababin biyu akwai hadisan da suke tabbatar da cewa bismillah matsalan aya ce daga fatiha akwai hadisan da suke nuna cewa a'a bismillah ba aya ba ce daga fatiha ke sa irin wannan aka ce aka ma wasu wurare ne yanzu sali a ƙur'ani a suratul hadidi akwai ƙira'a ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد قارن هو ko akwai kuma kira wa man yatawalla fa inna allahal ganiyul hamid ba huwa din kuma kowanne a cikin tabbatacce ne yawa in kira da kake bi wadda ta tabbatar da huwa ce dole huwa yana cikin qur'ani in kira da kake bi ba wadda ta tabbatar da huwa bace a wajen sai a ce ba haka bane ko misali a suratul tawbati والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تاتا هل أنهار قراءة مكرن تاشدة دقبك وأنهم كو أما قراءة عبد الله بن كثير فا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار tunda shi duk inda irin mimin nan ta zo yana ishba'inta ko radiyallahu anhumu wa raru anhu wa adalahumu jannatin tajrimin tahtiha al-anharu min da miqarin min amma sauran makarantan bakwai dubba mai sauran makarantan guda shida su ba min din tajri tahtaha wanda yake farada ne ko nan ne kadai ya zo ta ta ba min tatiya ba nan ne kadai ya zo ta ta al'anharu ba min tatiya al'anharu ba a ƙura'ani ko? to a dallu dalilin a hadisai su ne babban dalili da yake shiryarwa bisa cewa dole a koma ga ƙira'a kamar shirarwa hadisin anas ibn malik cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ababakar da umar sun kasance suna buɗe sallah da alhamdulillahi rabbil alamina wa gairuhu da waninsa ma ko wa gairihi da waninsa kama mara kama yadda ya gabata adafi ne a kan kadilalati hadisi wa kadilalati gairihi wa hadisi ko kuma hadisin fassamtu salata ubangiji su'ana wata'ala ce na raba fatiha tsakanina da bawana ni ina da rabi bawa na yana da rabi in bawa ce alhamdulillah rabbil alamin to wannan na Allah ne arrahmanir rahim na Allah ne maliki yawmiddin na Allah ne iyyaka na'budu wannan na Allah ne amma iyyaka nasta'in na bawa ne idan siratal mustaqim na bawa ne siratal ladzina an'amta alaihim na bawa ne ghayril maghdubi alaihim waladdallin shi ma na bawa ne nawawi yace wanda suka tafi cewa bismillah ba ta cikin fatiha sun kafa hujja da wannan hadisin a cikin duk abin da suke kafa hujja da shi wannan hadisin shi ne ya fi fitowa fili suka ce domin ita fatiha ayoyi bakwai ne daga muwar baki ɗayan malamai guda uku na farko yabo ne ga ubangiji shine alhamdulillahi rabbil alamin guda ku kuma addu'a ne su ne idinar sirar al-musaƙim ta bakwai aya ta bakwai ita tsakiya tana tsakiya rabinta yabo ga Allah rabinta kuma addu'a wacce ce ita ita ce ayar da take ta a tsakiya ita ce iyaka na abudu wa iyaka na sayin iyaka na abudu yabo ne ga Allah iyaka na sayin ko addu'a ce suka ce domin ubangiji subhanahu wata'ala kala ya ce kasamtu salata na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu idan ya bawa na ce alhamdulillah rabbil alamina Allah bai ce idan bawa na ce bismillahir rahmanir rahim bake ashe kenan bismillahir rahmanir rahim ba ba ta cikin fatiha kenan shine abinda su masu wannan magana suke kafa hujja da shi da wannan da a ce ita bismillah tana cikin fatiha da ya ambace ta amma malaman ji shi nawawi wanda shi nawawi yana cikin masu ganin cewa bismillah shafi'i ne yana ganin cewa fatiha aya ce daga bismillah aya ce daga fatiha yace malaman mu da su sun ba da amsa daga wanda suka tafi inna ko ya shi ana faɗa bayan kauli inna da kasara ake cewa ko mimman ya ƙulu daga wanda suka ce innal basmala ta haƙiƙa bismillah aya ce daga fatiha bi ajubatin su kawo amsoshi a nan ɗaya daga cikin amsar da suka bayar tansifa cewa raba ta gida biyan ya koma ne zuwa baki ɗayan addu'a da take cikin fatiha ba wai zuwa fatiha ba wannan shi da ake lafazin cewa kasamtu salata kuma na biyu cewa rabawan biyu ya kuba zuwa abinda yake banta da fatiha daga ayoyi wanda suke cikakku na uku kauli na uku jawabi na uku shine abinda ake nufi idan bawa ya kai a fi kirati a cikin karatunsa zuwa karanta alhamdulillah rabbil alamina kala sai ubangiji ya ce fada ubangiji tabaraka wata'ala a wannan hadisin idan bawa na yace idina siladal mustaqim ha zuwa ƙarshen sura ubangiji sai ce to wannan din na bawa na ne yanda aka faɗa a wannan haka yazo a sayi muslim amma a ruwa wani muslim kuwa fa ha'ula ila abdi a wannan ruwayar akwai dalili ihdina dusa cewa ihdina sirar al-mustaqim da abinda yake bayan sa zuwa ƙarshen surar ayoyi uku ne ba guda biyu ba akwai sabani a game da wannan akwai wanda suka ce daga ihdina sirar al-mustaqim har zuwa ƙarshen surar aya da yake cewa sirat alazina an amta alaihim qawlin maghrubi alaihim alawwalin aya ɗaya sirat alazina an amta alaihim aya ɗaya wato sirat alazina an amta alaihim qawlin maghrubi alaihim alawwalin aya ɗaya ce gaba ɗaya ba aya biyu ba wanda wannan an gina nasa cewa ita bismillah daga fatiha ne ko ko ba ta cikin fatiha masaba mu mu shafi'awa in ji nawawi da masabar mafi yawan malamai annaha cewa ita daga fatiha ne nan zaka ce anna saboda ta zo a mahallin rafa'a saboda labarin mubtada ne masabu na din mubtada ne annaha din labarin mubtada ne cewa ita aya ce cewa kuma ihdinas siratal mustaqim da abin da yake bayan sa ayoyi biyu ne idan siratul mustaqim aya daya daga nan kuma siratul lazina haƙi zuwa ƙarshe aya daya masabar imam malik kuwa da waninsa daga wanda suka tafi akan cewa ita bismillah ba ta cikin fatiha suna cewa masabar imam malik tana cewa ihdina da abin da yake bayansa ayoyi uku ne an ya ƙulu mafi yawan malamai da suka tafi akan cewa bismillah aya ce a fatiha suna da damar su ce su ce sun yarda da magana ta imam malik cewa a wato bi kaulati haula'i bi kaulati haula'i ne an yaqulu bi kaulati haula'i su tafi akan maganar wa'annan wa annal murada bihi alkalimat cewa ana nufin kalmomi lal ayatu ba ayoyi ba muslim saboda ruwayan muslim wato an yi ƙulu bi ƙaunati ha'ula'i almuradu bihi almuradu bi alkalimat lal ayat saboda dalilin ruwayan muslim wa hadha li abdi wannan na bawa na ne a hasan wannan ya fi kyau daga jawabin da cewa hadawar jam'in za a ɗauka bisa biyu cewa ayoyi biyu shine aƙallul jam'i yadda wasu malaman suka tafi a kai domin a ɗauki biyu a matsayin jam'i majazi ne ba haƙiƙa ba gurin mafi yawan malamai yuhutaju ila dalilin ana bukata zuwa dalili kuwa bisa cewa a mai da maganar a ɗauke ta daga haƙiƙa zuwa majazi don koyaushe asali magana a ɗauke ta bisa haƙiƙarta amma in an samu dalili to akan ce bara a kyale haƙiƙar a koma ga majazin Allah shi ne masani amma hadisin anas ibn malik cewa manzala sallallahu alaihi wasallama da sayyidina ababakar da sayyidina umar sun kasance suna bude sallah da alhamdulillah rabbil alamin har zuwa karshe hatta hakika ibn abdul bari ya fada a cikin littafin sa istiskari ruwayati hadisi anas bayan ya kawo ruwayoyin hadisin nan na anas abinda lafazinsa wannan irɗirabin ba hujja ba za ta tsaya tare da shi ba zai a hadin ga wani daga masana fiƙihu wanda suke karanta bismillah rahmanin rahimin ko wanda ba sa karanta ta anasu an tambaye anas daga wannan aka ce a ashe kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan bismillah abubakar radiyallahu ta'ala nu bayan bismillah umar radiyallahu ta'ala nu bayan bismillah sai ya ce kabira sinni gaskiya kun ga na tsufa wanda su yi tuna mance shi ne yanda iraki ya kawo a alfiyarsa ko ta matsalolin hadisi wasa ha anna anasan ya ƙulu la a fazu fihi shay'an lamma su'ila to shine wannan buhari ya ce fa'inal buhari fa'inal buhari ya hakika buhari bima marra ya ruwaito ta da yadda aka faɗa muslim ya ƙari a tasar ruwayar ba su a faɗa bismillah rahmanin rahimi a farkon karatunsu ko a ƙarshe ma'ana za su fara fatiha ba su faɗa in za su fara sura ma ba su faɗa a wata ruwaya ta imam ahmad da nasa'i da ibn huzaimata ba su bayyanawa da bismillahir rahmanir rahim a wata ruwaya ta ibn huzaimata yusirruna suna boye fada bismillahir rahmanir rahim ibn hajar al-asqalani yace yuhmalu nafi bisa wannan ne za a dauki korewar ba waudin fi ruwayati muslimi a ruwayar muslim ba waudin waudin za a bata ne hilafa liman allala sabani wanda ya ce tana da illa sabani wanda ya ce ruwa tana da illa shi yasa shi a wajen ibn hajar hadisin bai da illa amma wajen malaminsa da wasu malaman da yawa wato malaminsa iraki shi yana ganin hadisin yana da illa wa illatul matani ka nafiyil basmala khalafa zannafiya siqatun naqala inda shi Abdullahi dan fodo yake fada a misbahur rawi ko to amiru san'ani ya ce malamin da ya sharhin bulugul marami na ibnu hajar wato littafin nasa subulus salami ko wa hadha alhadith wa ana hadisi da dalla bihi man yaqulu innal basmalata la yujharu biha wanda suka tafi akan cewa ita bismillah ba a fadatta a fili suna kafa hujja da shi cewa ba a bayyanawa da ita a farkon fatiha ko a sura a gini an na ƙaunar bisa cewa faɗin anas a ko a ƙarshe muradun bihi wadai za ka faɗa awwala ne ko awwalu a kan me aka yi masa nasu ba wani fi'ili ne yake neman mafulai biyu a baya muradun bihi awwalu surati ana nufin farkon sura da shi shi ne asali saboda awwalu din ya zama na ibul fa'ilin muradu ko tun daga maf'uli ba a mai da jari da majaluri ya koma na'ibul fa'il ba ko shi ne fahimta mafi yawan malamai ko ko da yake jamaluddin ibn malik ya ce wa kadiyarit ko wa kadiyarit amma kaɗan abinda ba maf'uli ba yakan zamo shi ne na'ibul fa'il amma dai asalin shi ne matuƙar dai ga maf'uli to a gyara shi sai ya zamo na'ibul fa'il jari da majaluri ko zarafi ko masdari su ci gaba da zama a matsayinsu wa man asbata wanda ya tabbatar da ita sai ce wanda ya tabbatar da bismillah cewa a ana yin bismillah sai ce almuradu abinda ake nufi da wannan hadisin lam yatarbi hasalasatu hala jaharihim bil fatihati cewa ma ukun nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar ba su bayyanawa da bismillah ko da a halin da suka karanta fatiha a bayyane ne cewa ko inda suka karanta fatiha a bayyane to amma bismillah boye suke bari suna karanta ta a boye kamar yadda a yanzu ma kaga kamar limaman makka da madina ba wai fallalle malamai ba ne a ana faɗa ne dai don wanda suke ɗauka cewa su da su suke koyi gaba ɗaya suke barin zuwa da bismillah to su suna zuwa da ita malaman limaman makka ko na madina suna yin bismillah amma illa iyaka ba sa bayyanawa da ita suna yin ta ne a ɓoye amma a nan yan dagaji wanda ba sai suna faɗa ba sai zama gaba ɗaya allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin wai ya yi koyi da jinsu a can ku baka taba jin sun ce alhamdulillahu akabar alhamdulillah rabbil alamin sun ce allahu akabar sai ma sun tsaya sun yi du'a'ul istiftahi sannan su yi ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan su yi bismillah amma duk suna wannan aboye ne daga sanda suka yi kabbara harama zuwa sanda suka fara karatun fatiha ya isa kai in mai sauri ne ma a ce ka kai karatun fatiha taka ko to kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya tabbatar da shi yayin dogon bayani akai wannan bayani ya kare nawawi yace masu tabbatar da bismillah sun kafa hujja sun kafa dalili masu tabbatar da cewa ita bismillah aya ce a farkon kowace sura siwa barati mana sura bara mana suratu taubati sun kafa dalili da hadisin Anas Anas ibn Malik yace wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyar bayin asuri na yana tsakiyar mu izgafa igfa'atan sai gengedi gengedi ya daga kansa mutabassiman yana mai murmushi muka ce ya rasulallah da yasa muka ga kana wannan murmushin ya ce anifan an saukan min a kurkusa ba a daɗe tsirrin aka saukan min da wata sura ta faranta min rai manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta bismillahir rahmanir rahim inna dinakal kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar wanda shi ma wannan hadisin Anas din ne ya ruwaito shi wannan bayani ya kare wanda ya tafi bi annaha ai inna in ta zo bayan harafin jarra anna ake cewa inna in ta zo bayan harafin jarra anna ake cewa ala anna bi anna li anna wanda ya tafi akan cewa ita bismillah aya ce a farkon kowace sura basmala ko yi basmilu yana yin bismillah a karatun fatiha da karatun sura wanda ya tafi kuwa cewa ita ba farkon kowace sura ba ce bayan bismillah kamar saɓani a cikin fatiha wannan ya koma zuwa korewa ko tabbatarwa akwai a cikin malamai wanda ya ce gaba ɗaya bismillah ba aya ba ce a farkon surori ya lissafa wanda suka ce manzala ba ya yi wato akan cewa ba yin ne gaba ɗaya ba zo saɓani ne na hakika kenan sai bari yin bismillah gaba daya ba a yin ta ko a fatiha ko a sura ya zama ba a karanta ta akwai a cikin malamai wanda ya ce a a bismillah ta tabbata cewa a farkon kowace sura ce ya tabbatar da bismillah ya zama yana karanta ta ya tafi akan cewa sallar wanda ya batta ba sallah ce batacciya fata ja ba'aruhum sai sashen malamai suka bukata ya hori juhu izo abinda zai fi da shi daga sabanin sai zama ya karatun a boye wannan ne yasa gazzali ɗaya daga cikin gaggan malaman shafi'awa wanda shi gazzali an haife shi jira ta 450 yau fati jira ta 505 shi yasa ya rayu shekaru 55 ne kacal a duniya haka nan ƙarrafi wanda shi kuma yau fati ne 682 682 amma shi maliki ne shi kuma maliki ne da wasu jama'a suka ce minal wara'il huruju minal hilati yana da tsantsani a tafi da rayuwa mutum ya ringa ƙoƙari inda duk aka ce akwai saɓani na malamai to ya aikata abin da ba wanda zai ce ibadarsa ta ɓaci ko da dai wani zai ce ibadar yadda ya zo da ita ba haka aka fi so ba don gwamma ka bi abinda za a ce ba haka aka fi so ba da ka ba abinda za a ce ai gaba ɗaya ya ɓaci kamar cewa a karanta bismillah a farkon fatiha tunda duk wanda ya karanta bismillah a farkon fatiha ba wani malami ba wani daga malaman musulunci da ya ce sallarsa ta ɓaci amma in ya bar rifa akwai wasu malaman da yawa da suka ce gaba ɗaya sallarsa ta bashi don ya bar aya daga fatiha zaro faɗin shau zaro ya gabata kanal mazali mazali ya kasance yana yin bismillah a ɓoye ila ai zuwa ƙarshen abin da aka faɗa a baya wa ƙalar akafa hasi ya ce wanda shi ma maliki ne wasu habba ba a ruhu sashen malamai ya so an tukura a karanta ita bismillah da a ɓoye liyatiya liyatiya akwai an bayan li ɗin wanda za ta nasarci yatiya tun da yake ko fili ne wanda yake na sisi a yi masa nasaba da fata ya sha ƙura'ani ko liya ƙariyar lahu amra liya ƙariyar lahu nan maliyati ya bi salatin don ya zo da sallah mutanati ne na salatin wadda yake an gamu bisa ingancinta intaha wannan bayani ya kare ya faɗa a cikin jami'ar zakhira na shi rafin ne alwara'u a wato shi zakhira ɗin to a ƙarshe ya kawo kitabin jami'u littafi wanda yake ya tattara abubuwa daban-daban alwarau abinda yake tsantsani a bar abinda ba laifi a cikinsa hazarar min mafi hilbasu don tsoron ka a hada abinda yake akwai laifi ina misali kamar sabanin malamai a cikin cewa ana neman a fatiha a sallar janaza ko ba a nema akwai sabani nan tsakanin malamai daidai ne a sallar janaza a yi fatiha ko kuma ana nema lalle sai an yi fatiha ko kuma ba a nema cewa in ma an yi fatihar an aikata karahiya imam malik yana cewa a ta a yin fatiha a sallar janaza ba a ban nema ba ce bari shi a wajensa a karanta wani abu daga ƙur'ani bisa cewa ƙur'ani ne a sallar janaza karahiya ne shi yasa ko fatiha ka karanta sai ce ka aikata abin da yake karahiya amma bai ce sallar janaza ta ka bata yi ba ya ce dai ka aikata karahiya ka rage wa kanka lada kenan ko tunda ma'ana karahiya shine mutum ya rage wa kansa lada amma ba laifi yayi ba imami shafi'i ko yana cewa mashru'atun ana neman a zo da ita loda ne ma sai an yi fatiha a wajen imami shafi in kai sallar janaza ba kai fatiha a ciki ba to sallar janaza ba ta inganta ba shi yasa abin da yake tsantsani a karanta fatihar a sallar janaza kamar yadda maulamu shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya zaba shi ma shau tijjani ya taba akan cewa eh lalle a sallar janaza a ringa fatiha a ringa karanta fatiha kamar kuma yin bismillah imam malik yana cewa karahiya ne a sallah amma ta farilla imami shafi'i kuwa yana cewa ayin bismillah wajibi ne abin ne wanda yake wajibi abin da yake tsantsani an tukura a tsaya a yi bismillah akwai daga cikin malamai wanda ba ganin irin wannan sabanin cewa sabani na hakika dahir dai sabani ne a hali akwai a cikin malamai wanda wanda ya hada tsakanin maganganun cewa ba wai akan zuwa da fatihar bane gaba daya a'a a game da za a bayyana da ita inda ake bayyana karatu koko ko da inda ake bayyana karatu ita bismillah sai a yi ta a boye kamar nasa'i da tirmizi da waninsu a wajen wannan gagga malamai na hadisi kuma malamai ne ma na fiƙihu dai ko ko da yake dai sunansu a hadisi ya fi to su suna ganin cewa a yi bismillah amma a ɓoye turmuzi ya faɗa bayan ya ruwaito bayan kawo ruwayar abdullahi mugafar ya ce sami'a ni abi mahaifina ya ji ni alhali ina cikin sallah ina cewa bismillahir rahmanir rahim sai ya ce ai bunayi ya ɗana muhudasu wannan abu ne da kuka fara wala hadasa ka kiyaye duk abin da farar da shi aka ya ce ban taba gano ban ga wani ba daga sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ilaihi alhadasu min da ya zama baya san a farar da wani abu wanda ba tabbatacce ba a addini minhu kamar mahaifin nan nawa a cikin musulunci ya ce haƙiƙa na yi sallah shi mahaifin na wace na yi sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na yi sallah tare da abubakar na yi sallah tare da umar na yi sallah tare da usman falam asma a hadan minhum ban ji wani ba daga cikinsu ne na yana faɗa bismillah falata kula shi yasa kai ma ɗana kakka faɗa an ta idan za ka yi sallah to ka fara da alhamdulillahi rabbil alamina yace a tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ana aiki da abin da hadisin nan ya kunsa gurin malamai daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar yana cikin su da sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Ali da wannan su da wanda suka zo bayan su daga tabi'ai akan wannan suyanu sauri yake da Ibn al-Mubarak da Ahmad da Isaqu an yi jihara bi bismillah rahman ba sa ganin a bayyana ba ba sa ganin a yi bismillah ba a'a ba sa ganin a bayyana da bismillah rahman rahim suka ce zai fada a ransa zai fada a ɓoye wannan bayani da aka ɗauko daga sunan turmizi ya ƙare fagar hamala na fesa ma'ihila hakika tirmizi ya dauki kore jinsa ga bismillah daga yazo daga shi wannan mugaffal sahabin manzon Allah zukira daga wanda aka ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Usman bisa cewa ana nufin kore jin bayyanawa da ita ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas cewa shi ko Abdullahi ibn Abbas shi yanda ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana buɗar sallarsa da bismillahir rahmanir rahim tirmizi yace iddatun min ahlil ilmi akwai da yawa daga malamai akan da suka tafi akan wannan cewa a buɗe sallah da bismillahir rahmanir rahim kuma a bayyana ta daga sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama minhum abu huraira abu huraira yana cikin wanda suke ganin ayi bismillah a farkon sallah wa ibn umara da ablamin umara da ablamna abbasin da ablamna zubairi wa man ba adam da wanda suka zo bayan su daga tabi'ai ra'awul jahara sun ga bayyanawa da bismillahir rahmanir rahim akan wannan imami shafi'i yake wannan bayani na tirmizi anan ya kare fi sunanihi ala zalika adillatan kasirat hakika dara kudini ya kawo dalilai masu yawa a sunan dinsa akan wannan masu yalwa wadda take an ta dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallama daga sayyidina ali da ablan abbas da ammar ibn yasir da ablan umara da abu huraira da sayyida ummu sallama mata annabi sallallahu alaihi wasallam da jabir ibn abdullah da anas ibn malik a dara kunni ya ce jahara mafuli kamar shi a mafulin bihi ɗin ka kawo filin mabni lil fa'ili warawal jahara anin nabi sallallahu alaihi wasallam min ashabihi wa azwajihi gairu man zakarna wani wa'anda muka ambata ma anan daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matayensa sun waito cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in zai sallah yana cewa bismillahi rahmanir rahim a fili a sallarsa yana yin bismillah a fili a hadisau mun rubuta hadisansu in ji dara ƙudini a littafin da muka yi akan cewa a bayyana da bismillah a sallah dara ƙudini musamman ya littafi akan cewa bismillah fa lalle ne a karanta ta a sallah kuma a bayyana inda sallar da ake bayyana karatu wanda sai malamin magarib abu umar bin abdulbari shi kuma ya rubuta nasa littafin a kai yake nuna anya hujjojin dara kudin ɗinku sun kai yawa shi dara kudin yawa fati 285 hijira ta ɗari biyu da tamanin da biyar shi dara ƙudini wa fati shi ko ibn abdulbari ɗari hudu da sittin da uku ya sa tsakanin su wajen shekara ɗari da tamanin da wani abu ko? alama huna dara ƙudini ya ce mun takaita musu abin da yake nan a nan a nan wajen a wannan littafi sunanu mun kawo iyaka wannan hadisan ne da muna neman takaitawa da sauƙaƙawa man waffaka a cikin malamai akwai wanda ya hada tsakanin ruwayoyin biyu da suna da ka'ida wadda take tabbatacciya halafan an salafin wanda malaman da suka zo daga baya sun ruwaito ta daga magabata ita ce cewa mai sallah zai bi a karatun da yake a sallah harafinsa wato kira'arsa wadda yake kira'a da ita shi yasa in kana kira'a irin ta mutan kufa to ai dole ka ce bismillah rahmanir rahimi tunda su sun dauke ta a matsayin aya a fatiha idan a kira akwai ayatan fa in kana fi harfi ayatan minna idan bismillah ta zama aya ce daga fatiha a kira'arsa shi ayatan din shine labarin kayanat sunan kanat ɗin wato mahazufi ne fa in kanatil basmalatu wa min kulli suratin ko a kowace sura to sai karanta da ita ayyan kana kowace masaba ma yake bi cewa a nan ka a tsaya duban maganan masaba a koma duban ƙira'a daidai shi malki ne a gaurahu ko waninsa wanda bisullah ta zama a wannan ƙira'a tasa annaha laysat cewa ita ba fatiha bace to ba ya ce zai karanta da bismillah ba wa mubtakiru hadhihi alqaida wanda ya fito da wannan kaida malami babba da ya fito da wannan kaida da aka ambata shine shugaban gidan hijira a imam malik saril mariyati wal khaliyati muqarraratan ma'mulan biha inda hawasi asabihi wa gairi wannan ka'ida da imamu malik shine farkon wanda ya fitar da ita bata wushe ba ana aiki da ita bisan keɓantattun almajiransa da waninsu a zamanan da suka huce da wanda ma suka zo daga baya ga ka'ida ce wadda take an tabbatar da ita ana aiki da ita kamar mai kiyaye hadisi ibn hajar shi ma ya tafi akan wannan cewa a tsaya a dubi kira'a da umama tabnin naqashi abi umama tabnin naqash da kuma ibn al-jazari malamin kira'an nan babba wanda ake masa laƙabi da hatimatul qurra'i wanda shi ibn al-jazari ya fati 833 an haife shi 700 wato da 51 ya fati 833 shi ya sa rayu a duniya shekaru 82 wal biqai ko biqai da siyudi da zurqani da binnani na hawan da wanda ya tafi bisa tsarinsu ya tafi irin tsarin da suka bi da sannu za ka ga sashen nasosinsu a kan wannan matsala wannan bayani ya ƙare a mai littafin da ake kira unwanu zaman adireshi na wannan zamanin mita rajimi shuhu wal akara da ba da tarihin malamai da kuma sa'o'i filbika ya zo a biƙa'i ko tarjamata shaihi lafiz ibn hajar a tarjamar da yawa malaminsa ne kiyayewa ibn hajar abinda nassinsa yana daga irin littattafan da ibn hajar al'asƙallani ya bincikensa al-murƙisul mudir wanda in ka karanta shi zai sa kai rawa kai farin ciki a cikin tabbatar da basmala a matsayin aya ce daga fatiha au nafihi koko au nafiya ko kore ta wa muhassalun wannan binciken nasa shine ai duba zuwa gare ta bi itibari durukil qira'at ta fuskar isna da hanyoyin qurra'i makaranta wanda bismillah ta zo mutawatira a wajensa a qira'arsa a matsayin aya a farkon sura bin ruwayatiha illa bi qira'atiha shi yasa sallar wanda ya ruwaito ta asasa qira'a yace zai salla ba tare da ya karanta Fatiha ba to sallan ba tare da ya karanta bismillah ba a Fatiha to sallar ta ba za ta inganta ba a bisa cewa ita aya ce tattasil bihi Fatiha ba ta sadu da shi ba sai ko bisa cewa bismillah aya ce a cikinta wa min samma wannan ne fa dalilin da yasa imami shafi ya ce dole ne a karanta bismillah a fatiha Allah ya ji kan imami shafi saboda ƙira'ati saboda ƙira'a da imami shafi yake bi ƙira'ar abdullahi ibn kasirin ne tunda abdullahi ibn kasirin dama shine makarancin mutan makka ko wanda shi abdullahi ibn kasirin yi wa fati an hijira ta 120 shi yasa yi wa fati kafin haihuwar imamin shafi da shekaru talatin tunda shi shafi sai ɗari da hamsin aka haife shi to wannan yana daga zaɓaɓɓun bincike an zari bincike a latin da har hallahu wadda Allah ya ajiye ga shi ibnu hajar ƙalal bunani bunani ya ce wasu daga malamai sashen malamai ya ce da wabi hazal jawabil badi'i yarta ifirul hilafu baina ayyimatil furu da wannan amsa mai ƙayatarwa ne za a ɗauke saɓani tsakanin malaman fikihu shi yasa binciken sai ya koma zuwa duk wanda yake makaranci daga makarantun nan shi kadai wanda bismillah ta zo mutawatira a ruwayarsa ya zama wajibi kenan duk wanda yake karatu da wannan kira'ar ko da wannan harafin da wannan kira'ar salati a cikin sallah biha cewa lalle ya zo da bismillah a fatiha in ya ƙi zuwa da bismillah a fatiha sai a ce sallarsa ta ɓaci ba kowace masaba ko yake bi a nan ba duban masaba ba ne duban ƙira'a ne idan ko a a ƙira'arsa bismillah ba aya bace daga fatiha to ba za a ce ta zama wajiba a kansa ba ba a tsayawa bincikawa zuwa zama wasa ba shafi'i ko maliki au ga rahuma ko waninsu sashen malamai ya ce wannan amsa tana da matuƙar kyau ta fi kyau a wannan bayani ya ƙare alhamdulillah kuma tashi wa ƙarƙafa al'aksur a yanar magharibi Allah ba mu fahimta Allah ya saka wa Shehu Ibrahim Allah ya saka wa malamanmu Allah ya saka wa dukkan malaman da suka tsaya suke wa musulunci aiki alhamdulillah اللهم صل على فاته لما أغلق ولا هاتم لما سبقنا بالحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله gobe lahadi akwai zikiri da za a yi a gidan ɗanwa wato alhaji umaru sadauki a can wajen sharaɗa ne kenan a wajen ya haya gusau ne to ba za a yi zikiri a can za mu yi zikiri ya sa wannan karatun allah da sai jibi amma wannan bai hana a ce goban za a ci gaba da ta hani a ba daga gabatar da wasu abu cikin abin da aka saba gabatarwa amma dai wannan ne insha allah ta'ala sai jibi kenan za a ci gaba in allah da jibin sai a yi kokari ko za a rama wani abu daga cikin abin da za a bari a gobe ga shi a maɗin Allah a bisa taimakon Allah an safa cikakken shafi biyar ɗin don a ƙara ragewa dai yadda aka ce za a yi ƙoƙari wannan littafin ya zamo an gama shi a wannan watan yanzu dai muna da wajen shafi arba'in da wani abu da ya rage ga kuma muna da ragowa kama kwana goma ne ko yarare goma ne a cikin watan to alhamdulillah Allah ya mana taimako duka abin da yake da musulmi Allah ya yi musu duka mai bukata ta alheri Allah ya biya masa duka wani abin ki Allah ya kauda shi daga gare mu damunan mu Allah inganta ta Allah inganta ta Allah sa abin da za a samu a ciki ya zama ya fi ma da ake zato kuma Allah ya amfanar da mu da duk abin da aka samu Allah ya ba mu kasuwanci mai alheri Allah ya ba mu sana'o'i na alheri Allah ya mana taimako a dukkan lamurra ya ba mu kyakkyawan ƙarshe karanta salatul fatih